koyonsa kuma sai kun gane don haka mutum ba zai mutu ba sai hujja ta hau kanka wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malu kaga kenan musulunci babu shakka ya zo da zabi ya baka damar zabi wa'azi dai an riga an gama cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa mana kad ja'akum basair min rabbikum duk wani abu na basira yana cikin alqur'ani abinda zai iya zama dalilin shiriya ga dan adam Allah ya saki a cikin alqur'ani in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka aji Allah ka sa mu cikin shirye daga wannan yayi kama da inda Allah yake tsawatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya nuna tsananin damuwa saboda mutane ba su karban addini a suratu yunus aya ta 69 sai Allah yake masa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a ya kai Muhammadu inda mahaliccinka ya ga dama duk duniya babu kaji Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inda ka ya ga dama la'amana man fil ardi kullukum jami'an duk wanda ke cikin ƙasa zai yi imani gaba daya afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin yanzu kai zaka iya tilasta mutane har su zama masu imani to sai ka dawo ga suratul baqara inda Allah yake cewa la ikraha fid din kad tabayyana ar-rushd min al-ghayb alkur'ani babu shakka yana ɗauke da bayanai masu yawa waɗanda suke tabbatar da cewa iyakan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sakon Allah shiriya ta Allah ce Allah ya baka zaɓi ya saka duk alamar da ɗan adam ke nema da za ta shiryar da shi zuwa ga addinin kwarai Allah ya saka cikin alkur'ani me yake a gaba
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات حق الله يكي حق دي مكي صرف آيوي مكي بيان آيوي دكي دكي أشياء القرآن وليقولوا درست كما دون كافرا مكة تشي للي محمد كافرا من سنزات فتاة kafiran maka da suke kai Muhammadu ya karatu wani nubayyana hu ne kawai ya alamu saboda mu yi bayanansa ga mutanen da suke da ilimi wato su ne ahalul kitabi kafiran maka ba su da ilimi saboda haka idan manzo ya zo ya gaya musu wata magana ta ce a'a sallai Muhammadu ka samu karatun da yawa wannan sharri suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya bada labari Abdullahi bin Abbas ya ce وليقولوا أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن درست mutanen maka idan ka karanta musu alqur'ani za su ce Muhammadu kai karatu menene ma'anar darasta ta'allamta ka koyi ilimi mai yawa akwai wasu mutane guda uku wasu bayi da ke makka akwai abu fakiha akwai jabru akwai yasa waɗanda suke cewa da yake waɗannan dama ce kiristoci ne bayan kiristoci ne mutanen Roma da suke cewa ai waɗannan bayan su suke karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sun makara wato kana abdaini min fadiyar rum jabrun wa yasar da jabr da yasar wasu bayi ne da aka samo su daga yankin rum kiristoci to kaga dama kiristoci a zamanin jahiliya su ne suke da ilimi mutanen da suke arewacin duniya to da yake sun taho maka suna da karatu sai suka zo suna koya wa muhammadu abinda kafiran maka suke korafi ke da sun makarata alaina ta zumu annahu min indillah ka koya daga waɗannan waɗannan bayi biyu din ka koyi littafin sannan ka zo ka karanta mana da yake ka san mu mu karatu ba a garin makka in ka karanta sai ka ce mana Allah ne ya aiko kuma mun san waye koya maka mun sani waɗannan bayan su suka koya maka don haka idan suka ce darasta ka karantu bakar magana ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ya ce Muhammadu ka karantu kaga bakar magana ce wato nufi ka koyi ilimin da yawa wajen waɗancan bayin da suke karantar da kai wannan yana cikin dukkan littafan tafsiri in ka zuwa za ka gani tafsirin al-Imam Bagawi mujallal na shafin 175 da biyar tafsirin al-Imam Tabari da sauransu to babu shakka wannan yana daga cikin korafin da mutanen Makka sun dade suna yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa su musu yadda littafin Al-Qur'ani daga Allah ba su yadda ba abinda suka dauka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu wajen wasu mutane waɗanda suke da ilimi tuntuni saboda su Larabawa ba su da ilimi tunda ba su da ilimi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je karatu wajen masu ilimi in ya zo sai ya karanta ya karanta musu amma sai ya ce musu Allah ne ya aiko shi wannan yana cikin alqur'ani wurare da yawa sai dai anan suratul an'am Allah ya faɗa mana abin da suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai tabbatar mana ya musanta ya yi musu martani ba anan babu martani illa iyaka Allah yake wa kadhalika nusarrifu ayati wa liyaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun kaga Allah bai musu martani ba amma babu shakka Allah ya musu martani a cikin alqur'ani a wurare da yawa kamar misali a suratul nahl aya ta 103 ya ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu basharu Allah yake mun sani ai mutanen makka suna cewa dan adam yake koya wa Muhammadu alqur'ani lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin kaga dan Allah ya musu martani idan kun ce wani mutum ne ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ai mutumin kun yadda ba balarabe bane tunda ajami ne to ya kamata a ce littafin alqur'ani shi ma ya zo ajami ko to amma alqur'anin da Muhammad ke karantar da ku ba ajami bane larabci ya gwada cewa ba wani ya koya masa ba kaga nan ya muku martani haka nan a suratul furqan aya ta 4 zuwa 6 Allah madaukake ya ce wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wannan ba komai bane face ƙarya da Muhammadu ya kirkiro wa a'anahu alaihi qaumun akharun an samu wasu mutane ma da suka yi haɗin kai suna ba shi gudunmawa saboda Qur'ani ya fi ƙarfin aikin mutum daya wato da shi da wasu gayyan jama'a suka haɗu suna yi shine Allah yake fa kad ja'u zulman wa zura kaga nan ma ya muku martani wa qalu asatirul awwalin nakataba fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila suna cewa ai labarin mutanen farko ne ake kan karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam safe da yamma ana koya masa labarin al'umma da suka gabata sai annan ma Allah ya martani yace kul anzalahu Allah an anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima kaga an samu wurare cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu martani da suke cewa annabi ya koyi alqur'ani a wajen wasu bayi waɗanda suka zo daga yankin Rome wato Kiristoci. In ka duba littafin aljamu da alkamin Qur'an na Imam Qurtubi, al-Imam Qurtubi ya kawo bayanai da misalai na irin maganganun da kafirai suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin misalin haka a suratul Nahl aya ta 25 zuwa 24 zuwa 5 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين da za a tambaye su me Allah ya saukar muku sai suke tatsuniya mutanen farko kaji irin bakar magana da larabawa suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yadurun karanta mana aya ta gaba
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين saboda haka sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ittabi ma uhiya ilayka ittabi ma uhiya ilayka min rabbika wannan nau'i guda ne na kira'a ita wannan aya ka bi abin da aka yi wahayinsa gare ka daga Allah la ilaha illa huwa babu abin da cancanta abota masa face shi Allah wa a'ribu anil mushrikin ka kauda kai ga kafirai da za ka rika jin bakaken maganganu za ka ga wulakanci iri iri amma Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka kauda kai ko mai dadewa akwai lokacin da zai zo ya zama tarihi ne Allah ya ce masa a gaba ولو شاء الله ما ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وهو وما على أنت عليه وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا الله يسوى النبي صلى الله عليه وسلم إن دا الله يا قدام دا كافرين في شركة دشيبا wannan gaskiya ne duk abin da kaga ya auku a duniya da nufin Allah da nufin Allah kafircin da ake da nufin Allah amma babu son Allah saboda Allah bai son kafirci Allah bai yarda da kafirci ba amma yayi nufi da nufin ka ake yi domin kafiri bai iya kafirce ma Allah in Allah bai yi nufin hakan ba don haka yake walau sha'a Allah ma ashara inda Allah ya ga dama wallahi da babu kafiri kuma da Allah ka alaihi mahfiza da haka kai Muhammadu mu aike ka ka zama mai tsaro a kansu ba ba mu aike ka ka zama mai tsaro akan aikin mutane ba tahfazu a'malahum wa aqwalahum ya zama ka zama dan dokar Allah ka rika tsare aikin mutane da maganar mutane Allah bai ce kai wannan ba me aikin ka iyaka ka isar da sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba ma wakili bane akan su muwakkalin ala arzakihim wa umurihim Allah bai wakilta ka ka zama kai ne zaka raba muku arziki ba Allah bai turo ka ka zama kai ne mai tsaron ayyukan su ba iyakan aikin ka shine gaya muku gaskiya wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama ya aiki sai Allah mu da kiyaye ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الله يشي منا mu musulmai kada ku zagi waɗanda suke bautan wani Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada ku yarda ku zagi waɗanda suke bautan wani Allah fa yasubbu Allah su kuma za su zagi Allah in kun zage su sai sun zagi Allah saboda su san girman Allah aduwan bi gairi ilmi saboda zalunci kuma dalilin rashin ilimi ba san Allah ba kadalika zayyana li kulli ummatin amalahum dama maganar da ya gabatar ne a baya ya riga ya ce walau sha Allahu ma asharaku inda Allah ya ga dama da mutane ku yi kafirci ba saboda haka anan yace kada ku zage su kada ku zage su kazalika zayyana li kulli ummatin amalan haka muka kawata ma kowace al'umma aikinta in ji Allah subhanahu wataala wato al-Imam Qurtubi a fassara ita wannan aya al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Abu Jalla na bakwai shafi na sakin yace kama zayyana li ha'ula'i a'malahum kazalika zayyana li kulli ummatin amalan wato Allah ne yake da ikon kawatar da aiki a zuciyar bawa sai ka ji kana sha'awar addini wani kuma sai ya ji yana kyamar addini to wannan kawatarwar aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yace kamar yanda kaga waɗannan mutane sun kyamaci gaskiya wannan kaddara ce ta Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya riga ya yi nufin ba za su shiri ba Abdullah ibn Abbas ya fassara ita wannan aya da haka yana cewa zayyana li ahli ta'ati ta'a mutanen kwarai ka ji suna sha'awar bautan Allah Allah ne ya sa muku sha'awa ka ji kana sha'awar ka tashi dare ka yi nafila kana sha'awar a ganka a masallaci kana sha'awar sutura irin ta musulmai tafiya irin ta musulmai mu'amala ta mutanen kwarai wannan Allah ne ya yi aiki ba kai bane sannan wali ahlil kufri kufra Abdullahi bin Abbas yace kuma Allah shi ya kawata makafirai kafirci a zukatansu saboda ka kafiri ya zama shi ba abin da yake sha'awa banda kafirci kaga yana kama da inda Allah ke cewa kazalika yubillu Allah man yasha'u wa yahdi man yasha haka Allah yake batar da wanda ya ga dama Allah shirye da wanda ya ga dama wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa da shiriya da bata a hannun Allah suke in kaga ka shiriyu nufin Allah ne in kaga baka samu shiriwa ba wannan nufin Allah ne Allah ka dora mu akan shari'a in ka duba tafsirin al-manar ita wannan sura da muke karantawa da mujallal na bakwai shafin ɗari biyar da hamsin da uku Muhammad Rashid Riba ya ce abinda ayar da take karanta da mu amara Allah ta'ala rasulahu fi ma qabla hadhihi al-ayati in ka lura da ayoyin da suka zo kafin nan sai la'akari da ayoyin da suka zo kafin nan za ka ga cewa Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi tablighi wahyihi ya isar da wahayi bil qawli wal fi'li ta magana sa da aikin sa wa bil i'rabi an al mushrikeen kuma Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da kansa daga kafirai bi muqabalati juhudihim wa ta'anihim fil wahyi bis sabr wal ilmi idan kafirai suna sukan annabi suna batanci ga man- ga manzanci Allah yake kai hakuri ka jure wa Allah la zalika bi anna min muktaba sunnatihi fi khalqi al-bashar mutafawit al-istidad yana daga tsarin halittar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hukunta ya riga ya tsara duniya akan wannan hukunci da yayi akan cewa su mutane ba za su taba zama bai ɗaya ba akan aqida guda mutane ba su taba tabbata akan aqida guda mukhtalifil fahmi wal ittifaq fahimtar mutane ta bambanta fahimtar mutane daban-daban ne wani ya wani fahimta Allah ya tafi ko ala dini sannan kuma yanda Allah ya tsara duniya mutane ba za su taba haduwa akan addini ɗaya ba duk Allah ya karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga masa cikin waɗannan ayoyi wa min muktaba hidayatihi fi ba'thati ar-rusul an yakunu muballighin la musaytirin yana daga abin da Allah ke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko ka ne ka isar ba ka tilasta ba muballighin la musaytirin ku zama masu isarwa ba masu tilastawa wa hajina la jabbari fa alaihim Allah ya bi ku zar'an bi hurriyatin nas bi itikadi saboda haka Allah ke jan hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban Annabi akan cewa kada su hana mutane yanci na zabi game da addini wanda suka ga dama Allah madaukaki mahalicci fa inna khaliqahum huwa allazi manahahum hadhihi al-hurriya waye ya ba wa dan adam yancin ya zabi addini shine Allah madaukaki da kansa Allah bai tilasta dan adam wa lam yujbirhum ala al-iman ijbara wa huwa qadirun ala zalika Allah yana iya tilasta mutum din abinda ya ga wa annabi kenan cikin ayat da muka karanta a baya yana cewa walau sha Allahu ma asharaku inda Allah ya ga dama kafirai ba za su yi kafirci ba amma haka ya ga damar duniya ta zama saboda haka da kai da mabiyanka kar ku zagi kafirai saboda me haka Allah madaukaki ya tsara kaga Allah ya ba mu kafiri zabi damar zabi ya zabi abin da ya gama amma da cikin alqur'ani an sa duka wani abu na basira wanda ke neman shari'a in ya buɗe alqur'ani zai tara amma duk da haka Allah subhanahu wataala sai ya kyale maka zabi in ka ga dama ka ɗauki shari'ar nan in ka ga dama ka ajiye kaga kenan Allah ya hana aibanta wani saboda ya ki bin aqidanka Allah ya hana ka kushe ma wani kai batanci gare shi ko zagin sa saboda bai bi aqidanka ba al-Imam al-Qurtubi a littafin ahkam al-Qur'an ya kawo maganar Ibn Arabi da yayi a cikin ahkam al-Qur'an مجلد الذي شاف من قريب إلى 66 يكي اتفق العلماء على أن معنى هذه الآية malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa ita wannan aya abinda take karantarwa shine la tasubbu alihatal kufari fa yasubbu ilahakum wa kadhalika huwa duk malamai sun yi ittifaqi akan cewa abinda Allah yake karantar da mu a nan shine kada ku zagi abin bautan kafirai domin idan kuka zagi abin bautan ku me zai biyo baya su kuma za su zagi abin bautan ku wanda abin bautan ku ko shine Allah fa inna sabba fi ghairi al-hujja fi'lul adniya malamai sun yi ittifaki akan cewa zaki maimakon a kawo hujja ya zama zaki za a yi wannan ba aikin masu hankali ba ne aikin mutanen banza ne amma masu hankali ba sa zaki da me suke faɗa da hujja shi sa Allah ke cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin amma in ka ji mutum yana zagi to ba magana hujja bane baya sahun mutanen kwarai wannan ana lissafa shi ne a cikin mutanen banza wannan yana cikin tafsirin al-Imam Qurtubi fasaran ita wannan aya saboda haka sai yace fa mata kana al-kafiru fi man'a wa khifa an yasubba al-islam in ya kasance misali kafiri yana da karfi an samu an samu kafiri wanda ya zama yana da karfi wanda yana da karfin da idan aka zagi addininsa aka kushe ma addini ko aka bata addininsa to zai iya lahani wa addinin musulunci saboda wannan karfin nasa ko ya yi batanci ga annabi annabin musulunci awi Allah azza wa jalla ko ya aibanta Allah subhanahu wa ta'ala fala yahillu li muslimin an yasubba sulbanahu wa la dinahu wa la tana'isuhu haramun ne ga musulmi ya zagi kurostin kiristoci ko ya zagi addinin su na kiristanci ko yahudanci ko ya zagi wuraren ibadan su wala ya ta'arrabu ila ma yu'addi ila zalik ba ma yin hakan ba babu kyau ka aikata abin da zai iya kaiwa ga haka li'annahu bi manzilati al-ba'th 'ala al-ma'siyah saboda ne idan ya zama yau zaka zaka zaka aibanta wurin ibadar kafiri kamar misali zaka tafi wurin bautan kafiri sai ka samu rubuta abinda al-imam al-qurtubi yake faɗa a fassarar wannan aya yace kamar misali ka je ka samu wurin bautan kafirai sai ka samu rubuta abin da ka aikata a mizanin musulunci ba a cewa laifi ne saboda tsananin sha'awar addinin Allah da kyamatar shirka yasa kaga ba ka son ma kaga inda ake bautan Allah to amma kuma ka bar umarnin Allah subhanahu wataala umarnin Allah shine Allah ya hana a yi ta'adi gare su sannan al-Imam Qurtubi yace li'annahu bi manzilati al-ba'th 'ala al-ma'siyah tunda ka kona coci sai su kuma suka zo suka kona masallaci sai ya ce wa ya kona masallaci ba kajirai bane musulmi saboda abin da ka aikata shi ya jawo ma musulunci ta aji saboda haka idan ka zagi abin bautan su sai su kuma suka zagi Allah waye zagi Allah kai ne idan ka zagi annabi sai su kuma suka zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye zagi annabi kai ne kaga shine Allah yake kar ku zagi addinin su domin in kun zagi addinin su abin da zai biyo baya za su zagi Allah wannan shine don haka al-Imam al-Qurtubi sai ce fi hadhihi al-aya barbun min al-muwada'a wa dalilun ala wujub al-hukm bi sadd zara'i saboda haka ita wannan aya ta zama kamar tubali wanda aka yi amfani da shi wajen ginin ka'idar sadd zara'i wato kan dagarki a shari'a ana da akari da cewa ko da abu Allah ya yi izini a yi shi amma ana hangen idan an yi ne zai biyo baya wannan shine sadd zari'a wannan aya tana daga cikin hujjojin da suke suke karfafa cewa faddu zari'a babu shakka yana cikin tsari na wa'azi da manzon Allah ya zo da shi faddu zari'a duk abin da zaka aikata sai ka dubi me zai biyo baya idan nayi sai na'am ka je ka kona coci ka kona coci wurin bautan kafirci wannan shine kowa ya sani amma abin da ake duba me zai biyo bayan kona coci shine kona masallaci to kaga kenan sabdu zari'a saboda in ka zagi gunki gunki abin zagi dan ka zagi gunki ba laifi bane to amma in ka zagi gunki abin da ake la'akari da shi abin da zai biyo baya shine mai bautan gunkin ya yi imani da gunkinsa ka aibanta gunki shi kuma sai ya dubi abin da kake bauta shi bai imani da shi ba kuma bai yarda da girmansa ba saboda haka sai kun dumamar asha kaga kai ne ka zagi Allah ba wancan ne ya zagi Allah ba wannan shine ka'ida ta fasu zari'a to haka yasa malamai suke magana dukkan malaman tafsiri suna tabbatar da cewa wannan aya ita ce ka'ida ta fasu zari'a ita ce madogaro na ka'idan fasu zari'a akan haka ne ma ibnu taymiya akwai littafin da ake kira al-qawaid nuraniya al-qawaid nuraniya shafi na 45 yace wa yustahabbu lirrajuli an yaqsida ila ta'lif hadhihi alqulub bi tarki ba'd almustahabbati yace mustahabi ne musulmi ya rika ma barin wani mustahabi Allah ya samu gani ai akwai mustahabi a addini abinda shari'a tana son kai to yace mustahabi ne a samu wani lokaci kana barin wasu abubuwa saboda la'akari da abin da zai biyo baya kamar misali a ce wannan sunna ne idan ka rike wannan sunna to za ka yi asaran farilla yake to kana iya aje wannan sunna saboda ne gudun asaran wannan farilla saboda wannan aya ta alqur'ani yace li anna maslahata ta'alim fi din a'zamu min maslahati fi'l mithli hada maslaha ta haɗin kan musulmai a addini ya fi girma akan maslaha ta aikin da za ka yi kai kadai ya ba da misali da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tarar da Ka'aba an canza gininta larabawa sun canza ginin ka'aba daga foundation din annabi ibrahim alaihi salam saboda allah ya faɗa mana cikin alkur'ani shi da kansa ya nuna wa annabi ibrahim kawa'ida min albayt ka'ida foundation din da aka dora ainihin ginin ka'aba to amma larabawa a bayan tafiyar annabi ibrahim alaihi salam sun canza ginin ka'aba sai suka ɗauke shi daga ainihin foundation din annabi ibrahim alaihi salam manzon Allah yana daga cikin abin da a rayuwarsa yake sha'awa ya ga cewar ya mayar da ginin Ka'aba akan foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam amma saboda yanda Larabawa suke daraja ɗakin Ka'aba idan suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe ka'aba duk da cewa sun musulunta na shekara ɗaya ko biyu kaga musulunci bai nuna ba manzo Allah yake yana tsoron karshenta rufe ka'aba wato abin da ake cewa a garin menene neman kiba ko an jawara ba idan za a ce a rusa ka'aba a gina a gina ta akan asalin foundation na Annabi Ibrahim alaihi salam wannan ba wajibi bane na addini ba wajibi bane na addini amma tabbatan imanin mutane fa shine muhimmi saboda haka sai manzo Allah ya kare ka'aban nan yanda take har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a canza ka'aban nan an maida ita ga ainihin foundation din Annabi Ibrahim alaihi salam yace lima ra'a fi ibqa'ihi min ta'lif al-qulub saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewar hadin kai na musulmai muhimmancin sa ya fi a ce an gina Ka'aba a ainihin condition din ta na asali saboda dan an gina Ka'aba a condition din ta na asali wannan bai da tasiri ma ainihin imanin da ke zukatan mutane illa dai kawai zai taimaka maka wajen aikin haji dan yanzu kaga tunda ba ainihin condition din Ka'aba take ba idan ka tafi Ka'aba zaka ga akwai dogarai a cikin Ka'aba suna controlling yadda mutane ke dawa idan karka yadda ka ratsa ainihin ta cikin alhijiru in ka ratsa ta cikin alhijiru to babu shakka ka shigo ainihin condition na Annabi Ibrahim dawa kai ka ya baci saboda haka dogarai suna nan suna ta kokarin hanawa da'iman ba dare ba rana kaga inda a ce an maida Ka'aban a asalin condition na Farisa da babu wannan wahala saboda haka muhimmancin haɗa kan musulmai ya fi a ce an gina ka'aba a asalin foundation din da annabi ibrahim alaihi salam allah ya nuna masa ya gina a kai haka da ya bada misali da abdullahi bin mas'ud an tafi aikin haji zamanin sayyidina usman bin affan allah ya kara masa yarda lokacin da aka je aikin haji sayyidina usman sai ya cika sallah gashi kuma ana tafiya ne ya cika sallah a zaman amina abdullahi bin masud ya tashi da cewa la ai mu matafiya ne kasar ya kamata a yi to amma ana cikin magana sai ga abin da sai na usman zai sallah saboda haka sai abdullahi bin masud ya yi alwala sai ya yi sallah sai na usman kuwa bai bar fahimtar sa ba ya cika ta sallah din abdullahi bin masud shi ma ya cika ta sallah bayan an gama sai ake cewa kai dan masud ka ce mana sunna shine a yi kasaru idan ana tafiya sannan usman kuwa ya cika ta sallah kuma ka san ba kyau kai ka ji shi a haka yace ai sabanin tsakanin mu bala'in sa ya fi girma akan kin jin ta sallah da zai kuma gwamma ya bi shi sallah an samu haɗe kan musulmai akan ya ki bin sa sallah wanda ko ba abu ne muhimmi ba dan ka ki bin sa sallah me kike fa'ida da aka samu a wannan amma idan Abdullahi bin Mas'ud ya fi sayyidina Usman a sallah fahimtar sai na Usman a cika sallah raka a hudu fahimtar Abdullahi bin Mas'ud idan mutum ya bar gida matafi ne don haka ba zai bar kasur ba sai ya dawo gida don haka bai kamata sai na Usman ya cika sallah ba saboda ne magabatansa duka sun yi kasur annabi sallallahu alaihi wasallam kasur yayi sannan sayyidina abubakar sayyidina umar duk sun yi kasur yaya sayyidina usman shi zai yi wannan fahimtar sa ne kuma yana da hujjojinsa amma abdullahi bin mas'ud duk da haka ya bi sayyidina usman a irin wannan tafiya saboda me kauce maka bani saboda haka yasa al-imamu shaukani in ka duba fassara ita wannan aya yace fi hadhihi al-aya dalilun ala anna da'iya ila al-haqqi wan nahiya anil batil idza khashiya an yatasabbaba an dhalika ma huwa ashaddu min kai da kake kiran mutane zuwa ga gaskiya wanda ke hana mutane su aikata laifi yace abin da ayyana take karantar da mu shi idan kana kiran mutane zuwa ga gaskiya idan ya zama a dalilin kiranka mutane za su auka ma abin da yafi wannan muni wa mukhalafatu haqqin wa wuqu'in fi batilin ashad sai yace kana tarku aula bi ka bari din shi ya fi dacewa bal kana wajiban alaihi wajibi ne a kansa wajibi ne ma a kanka saboda me kana kokarin gyara abu wanda ke makaruhi ne an koma an auka ma haram a dalilinsa saboda haka kada ka aikata wani abu wanda ya zama sunna ne amma abin da zai biyo baya abin da zai haifar ba ya zama to yana da girma to cewa abin da malamai ke cewa shine ka bar aikata wannan sunna saboda hangen bala'in da zai taho shine mafi dacewa gare ka sai al-imam shukani yace wa ma anfa'a hadhihi al-ayati wa ajalla fa'idataha liman kana min al-hamilina li hujjatillah me yayi me yayi fa'idar wannan aya wato ta cikin alqur'ani babu aya da take da muhimmanci ga mai wa'azi kamar wannan aya babu aya da take da muhimmanci ga mai wa'azi take da muhimmanci fa'ida ga mai wa'azi fiye da wannan aya ji al-imam shukani saboda Allah ya ce mana da kansa ya gaya mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kar ku yadda ku zagi waɗanda ke bautan wani Allah me zai faru in kun zage su za su zagi Allah kaga ya nuna mana kai me me wa'azi ka zama mai hankali kada fa a wayi gari abinda zaka faɗa maimakon ya zama dalilin shiriya sai zama dalilin fata to wa'azinka bai fa'ida ba sai sai al-imam shukani saboda haka mutane a yau masu da'awa masu kokarin shige da mutane a yau suna da buƙatar ilimin wannan aya fiye da kowace aya ta alkur'ani ji al-imam shaukani wannan aya akwai buƙatar duk mai da'awa ya yi kokari ya san ma'ananta ya san abin da malamai suka faɗa game da ita saboda ya gane ainihin tsarin da Allah ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa na da'awa kuma wannan shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi har zuwa rasuwarsa a tafsirin al'imamu razi ya ce wa bil jumla fa huwa tanbihu ya ce a dunkule wannan aya tana mana faɗakarwa ala anna khasmaka idza shafahaka bi jahlin wa safa misali kana da abokin faɗa abokan faɗa suna da yawa imma ta aqida kamar misali tsakanin musulmi da kafiri ya zama kana kokarin shirye da mutane shi kuma yana kokarin batar da su lam yajuz laka an taqaduma ala mushafahatihi bima yajri majra kalam in ya zama an samu wani kafiri yana fada da kai kai ka ce fari ya ce baki to idan aka waye gari kafirin nan yana zage ka kai mai wa'azi to idan shi yana zagin ka kai haramun ne karama wannan zagin wannan shine abin da aya take karantar da mu ji al-Imam Razi yana tafsirin mafatihul ghaib mujallal na shida shafin 332 fasara ita wannan aya ne ta suratul an'am idan aka samu wani abokin fadanka in ma tsakanin musulmi da kafirai ko tsakanin musulman mu ya mu saboda bambancin aqidu ya zama wani zai fada ma bakar magana to kai haramun ne karamu wannan bakar magana abinda aya na take karantar da mutum fa inna zalika domin idan karama me zai faru yujibu fatha babil babil mushataba an bude kofar zaki inda take da ce masallacin suwa ne suna ashar ma masallacin suwa ne ya zama kenan ana aika ma juna ashar kaga an bar ainihin karantarwa Allah tabaraka wata'ala wasafaha wa zalika la yaliku bil ukala yace kuma haka ma bai dace ga masu hankali ba idan ya zama kai ne kiran mutane ne zuwa ga Allah an zage ka sai kai ma kana mu zagi to kaga baka zama mai hankali wanda ya dace ya kira zuwa ga Allah tunda har ka rama zagin domin wancan da ka rama zagin gare shi yastalzimu iqdamahum ala shatmi Allah wa shatmi rasulih su ba su san gaskiyarka ba tana yiwa su zagi Allah da manzonsa akan jahilci wa ala fatibabi safaha wa ala tanfirihim an qabul din sannan da zarar an ji malami yana zage-zage fa me zai faru mutane za su guje shi idan kun guje shi duk gaskiyar da kike fita bakin sa an yi asarar ka shine abin da al-Imam Razi ya faɗa yace idan da zarar zuciyar dan adam ta kika to wannan mutum yayi asaran alheri da ake iya samu daga bakin ka saboda haka ka sa mutane sun guje ka saboda dalilin zagi da kake wa idkhalul ghaibi wal ghadabi fi qulubihim sannan ka shigar da fushi da bacin rai a zukatan mutane saboda wannan bakar magana da kai saboda haka sattu zari'a yake da muhimmanci a ainihi karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da misalai da yawa misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbul amwata fa innahum qad aqdaw ila ma qaddam kar ku zage mamata manzo Allah ya faɗa haka me yasa ya faɗa wannan yana daga babu fadl zari'a hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu da ɗari uku da shida manzo Allah ya ce kada ku zagi mamata saboda mamata din nan sun riga sun isa da sun tarar da abin da suka aika idan mutum ya riga ya rasu ai an gama ya haɗu da abin da ya aikata idan alheri ne ya tarar da shi in sharri ne ma ya samu to na me za ka zage shi akwai wata riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu al-amwata fa tu'dhu al-ahya kar ku zagi matattu idan kun zagi matattu za ku cutar da masu rai ne kuma zagin bai isa kunnuwansu ba kaga a kenan an hana ka zagin don lura da abin da zagin zai haifar wannan fadlu zari'a ne kar ka zagi matacce don ko da fir'auna ne yau ka zage shi zagin bai isa gare shi ba zagin bai isa gare shi kamar yadda manzon Allah ya tabbatar amma idan akwai wani dangin fir'aunan da ke yake da rai in musulmi ne ya ji ka zage shi ransa zai baci yace fa tu'dul ahya sai zama kun cutar da masu rai saboda ka zagin matacce gaba ɗaya ba shi da amfani yasa malamai suke cewa ko da fasiki ne ana iya ba da misalin sa ne kafin abin ne amma da zarar an dawo jana'iza to kamata yi a kyale al'amuransa kawai in ta inzance ya kawo kansa to kada a bi sai a kyale saboda me ya riga ya isa ya tarar da abin da ya gabatar sannan wani hadisi manzo Allah yake la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina nan ma yana yana babu saddu zari'a me yasa manzo Allah yake kar ku zagi sahabbaina saboda zai bounce saboda manzo Allah yana da surukai cikin sahabban nan in ka zagi sahabin zagin zai zai dawo kan surikin manzon Allah kaga kenan kamar zagin yana kokarin ya koma ya shafi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu dahara kada ku zagi zamani yace kai Allah wadaran zamani da ka faɗi haka fa inna Allah huwa dahar karshen ta sai ce waye kawo zamanin da muke ciki Allah kaga zagin da kai wa zamani sai koma ga Allah saboda haka manzon Allah ya hana ka zagin zamani saboda zai bauta sannan maza ta yake la ta subbuti kakar ku zagi kada ku zagi zakara saboda ya tashi cikin dare yana kara kar ku zagi zakara saboda ya hana ka bacci fa innahu yuqidu bi salati saboda yana farkar da mutane ga sallah wata riwaya ce fa innahu yad'u ila salati zakara yana kiran mutane zuwa ga sallah hadisin yana sahihu targhib hadisin 2797 amma dai muhimmin abu shine idan ka zagi halittar Allah saboda ɗabi'ar da Allah ya halicce ta a kai to zakin ka zai koma ga wanda ya tsara halittar nata akan wannan tsari Allah ya samu gari tunda zakara dai da yake tara ungun ku hana ka bacci ba guda ɗaya bane in ka tafi wani garin gabas ko yamma kudu ko arewa duk inda ka je a duniya zakara yana tara kuma in dare zai tara to idan ka zagi na garin ku waɗancan fa kaga kana zagin zai koma ga ainihin wanda ya tsara halittar zakara yayi tara a wannan lokaci kaga zakin ka zai koma ga Allah subhanahu wataala saboda kai sa aka ce karkai haka nan la tasubbu riha manzo Allah yake kada ku zagi iska kada ku zagi guguwa idan guguwa ta zo ta yi barna kar a zage ta hadisin ubay bin ka fa idza ra'aytum ma takrahuna idan kun ga abin da ranku bai yi dadi ba idan kun ga wata barna kenan da guguwan ta yi sai ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih ya Allah muna roƙonka alkhairin wannan guguwa wa khairi ma fiha da alkhairin abin da ke cikin ta wa khairi ma umira bihi da alkhairin abin da aka masa umarni da shi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih kuma muna neman tsarin ka game da sharrin wannan guguwa wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin ta wa sharri ma umira bihi da kuma sharrin abin da aka yi ma guguwan umarni da yinsa wato idan ka hangi guguwa ya kado da ƙarfi a tunaninka wannan guguwa zai barna da yawa wannan ita ce addu'an da za ka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka roki Allah alkhairin guguwan ka nemi tsarin Allah daga sharrin guguwa saboda me waye aiko guguwan Allah amma idan ka zaki guguwa zagin ka zai koma ne ga Allah wanda ya halicci guguwan wanda ya turo guguwan ya kaddara za ta zo ta yi wannan abin da ta aikata hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2251 akwai riwaya ta Abu Hurairah riwayar guguwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan ta yana cewa la tasubbu riha kada ku zagi iska wato iska da kike kadawa guguwa da ke zuwa ta yi barna kada ku zage ta fa innaha min ruhillah saboda tana daga cikin wato ruhin Allah tabaraka wa ta'ala ita guguwa ita kanta wato yatta ko ce kawai guguwa ba ta sarrafa kanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka'ati bir rahmati wal azabi guguwa takan zo da rahama guguwa takan zo da azaba idan jama'a ba su damina ba ta sauka ba suna tashin hankali da zaran sun ga guguwa ta kada fa za su yi murna guguwa na za ta zo mana da iska za ta zo mana da ruwa kaga kenan guguwa ta kan zo da rahamar Allah kuma guguwa tana zuwa da azaba saboda haka manzo Allah yake ita kanta guguwa ba ta wani abu kamar alatu ne Allah kawai yana amfani da ita ne wajen isar da hukuncinsa idan ya hukunta rahama ga bayi sai ya tura ta da wannan rahama idan ya hukunta azaba ga bayi sai ya tura ta da wannan azaba walakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya kamata ku yi ta'awwadu billahi min sharriha ku nemi tsarin Allah game da sharrin guguwa din wa sallallahu min khairiha kuma ku roki Allah alkhairin alherinka ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan riwayar ta Abu Huraira tana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na dubu uku da uku da kuma takharijul kalmi tayyib hadisi na dari da hamsin da uku da silsila sahiha hadisi na dubu biyu da dari bakwai da hamsin da bakwai kun ga waɗannan hadisan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana hali kada ku zagi matattu kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi zamani kada ku zagi zakara kada ku zagi guguwa kada ku zagi iska kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tasubbu shaytan manzo Allah yake kada ma ku zagi shaytan idan ana neman halittar banza ai ba kama shi ko akbarul fasiqina wal mufsidina waye wanda yake kowa barna da kuma ta'adi banda shi dan amma duk da haka manzon Allah yake la tasubbu shaytan kar ku zaki shaytan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duka yana aiki ne da wannan umarnin Allah da ya zo cikin wannan aya la tasubbu shaytan wa ta'awwadu billahi min sharrihi kar ku zagi shaidan sai dai ku nemi tsarin Allah game da sharrinsa ku rika neman tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma ba zagi ba in ka tsine ma shaidan ma daɗa kumburi yake yana cewa haba dama aiki nan ne ne da ka tsine ma tsine ne wanda tun tuni Allah ma da ya ka ya tsine min bare naka kaga tsinuwar ka ma banza ce saboda haka zagin shaidan bai da tasiri amma in ka ce a'udhu billah ka nuna akwai wanda ya fi shi karfi ka nuna cewa duk dabararsa akwai mahaliccinsa akwai wanda ba zai iya cin karfinsa ba to idan zaran ka ce a'udhu billahi sai shaidan ya kankanta amma idan ka zage shi ko kala an ce sai ƙara daukaka saboda dama ai abin da yake so ke saboda haka sattu zari'a babu shakka tana da misalai da yawa misalanta sun fi a kirga musamman akwai ibn qayyim jawziya littafin sa ilamul muwaqqi'in ibn qayyim jawziya yana da littafai daga cikin su akwai ilamul muwaqqi'in wannan littafin a mujallal na uku shafi na 171 ya dinga rubuta misalan faddu zari'a kar ku yi kaza don kaza zai biyo kar ku yi kaza don kaza zai biyo sai da ya misali 99 yace ba zai cika su zama ɗari ba saboda ya dace da albarkan sunayen Allah subhanahu wata'ala amma inda ya ga dama da ya sa misalin sun kai ɗari amma sai ba su 99 99 ya ba da misali 99 inda Allah ke cewa kar ku yi kaza dan in kun yi kaza kaza zai biyo baya saboda ka fardu zari'a yace ahadu arba'i taklif idan ka kasa shari'ar Allah kashi hudu to sabdu zari'a kashi guda ne idan ka kasa shari'ar Allah kashi hudu to sabdu zari'a kashi kashi guda ne wato ya dauki kwata na shari'ar Allah subhanahu wataala yace saboda me fa innahu amrun wa nahy shari'ar Allah ta kunshi abu biyu ne kayi ko ka bari shine abin da shari'a ta kusa in ma ka aikata ko kuwa kar ka aikata sai da aka ce ka aikata din yana zuwa a sifa biyu yana zuwa a sifa biyu akwai abin da Allah ke cewa ka aikata shi kansa idan wanda shi ake cewa maqsudun li nafsihi wa thani wasilatun ila al-maqsudi idan aka ce ku yi sallah to kaga sallar ita kanta Allah ya muku umarni ku ku aikata to sannan umarni na biyu yana boye umarni na biyu yana boye menene wannan umarni shine wasilatun ila al-maqsudi hanyar da za ta isar da kai ga yin sallah ita ma Allah ya ma umarni da yin ta idan Allah yake ku tsai da sallah kaga anan bai ce ka je kai wankan janaba ba ka je kai alwala ka sa kaya mai tsafta ka sa turare ka kai masallaci a duk Allah bai faɗa ba cikin alqur'ani sai dai ce ne aqimus salata ku tsai da sallah a in ka dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu ita sallah akwai abubuwan da ake kafin a yi ta to Allah ya ce ya faɗa ma abu biyu ne ku tsai da sallah sannan ku tsai da duk abin da ake yi kafin a tsai da sallah saboda haka umarnin Allah yana daukar sifa biyu da umarnin kansa da kuma abin da ke iya isar da bawa ga daukan umarnin Allah subhanahu wataala to abin da ke iya daukan bawa zuwa ga aiki da umarnin Allah wannan yana karkashin babi na al-wasa'il sai ce to haka halin Allah shi ma abu biyu ne ma yakunu manhiyu anhu mafsada fi nafsihi idan Allah yake kar ku yi kaza misali kada ku zagi Allah subhanahu wata'ala zagi ba shi da kyau zagi ba da kyau zagi ko ga waye ba shi da kyau to amma sai aka waye gari ka bi hanyar da za a zagi Allah kaga kenan kamar ka zagi Allah idan Allah yake kada ku yi zagi to hanyar da za ta kai ga zagin ma Allah ya hana saboda haka in ka kafa shari'ar Allah kashi hudu umarni da hanyar da take kaiwa ga umarni hali da kuma hanyar da take kaiwa ga aikata abin da aka hana za ka tarar da cewa sabdu shari'a ɗaya ne daga cikin kashi hudu na wato shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala yace fa sabdu zara'i al-muftiya ila al-harami ahada arba'i din duk abin da zai iya kai musulmi ga aikata haram Allah madaukaki ya dace shi saboda haka idan kace yau za ka tsaye da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwa da yawa da za su biyo baya sai ka auna su da girman shari'ar da za ka tsaye da girman su da shari'ar da za ka tsaye da da muhimmancin su da ta'adin da zai kawo wa al'umma wannan shine muhimmancin sabbi zari'a Allah ya samu gani wa aqsamu billahi jahda aymani wa aqsamu billahi jahda aymani la in ja'atuhum آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا بالله جهد أيمانهم الله ملوك كيكاو بياني كما جمدا babuwar mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da mutanen makka irin muhawarar da aka samu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafiran makka wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa da Allah dagewar rantsuwar su wato iyakan makudan rantsuwa la in ja'atkum ayatun idan aka samu mu'jiza ta zo musu la yu'minuna biha za su yi imani a dalilinta قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أقي لبار محمد بن كعب القرظي yace kallama rasulullah quraishan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da quraishawa fa qalu ya muhammad ya kai muhammadu tukbirna anna musa kana ma'ahu afan yadribu biha al-hajara fanfajarat minhu ithnata asharata 'ayna kana ba mu labari cewa annabi Musa an bashi wata sanda idan ya buji dutse da wannan sanda dutsen na fashewa sai a samu idanun ruwa har goma sha biyu isna ashara aina isna ta ashara ashara ta aina ana samun idanun ruwa goma sha biyu da suke kukugowa daga cikin wannan dutse wato firuna anna isa kana yuhyi al-mauta ka ba mu labarin cewa annabi isa ya raye matattu وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة كابام لبارن شوى ثمود وصنا لتاغوة ودنا النبوة دكا yan sakonni wato yan sakonni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala da kai ma ka ce dan sako ne daga Allah fa atina min al-ayati hatta nusaddiqaka ka ba mu wata mu'jiza wacce za ta samu gaskanta ka mu yadda cewa kai din dan sako ne kamar Annabi Musa Annabi Isa Annabi Salihu da sauransu فقال رسول الله كما ذا الله يجي أي شيء تحبون أن آتيكم به me kuke so in kawo muku fakalu suka ce ta ji abu da na safa zahaban muna so ka maida mana dutsen safa ya zama zinari kaga masu buri saboda su yi kuɗi ka maida dutsen safa ya zama zinari gare mu فقال له ما دك haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu fa in fa'altu tusaddiquni idan na yau za ku gaskanta ni kazu na kuka ce wallahi la in fa'alta lanattabi'uka ajma'in in ka aikata haka dukkan mu a garin nan babu wanda ba zai bi ka ba saboda kowa muku da shi saboda kowa muku da shi ne amma banda haka don me zai zai sa sai an ba ku dinari kafin za ku gaskanta magana ta gaskiya amma duk da haka saboda tsananin so da manzon Allah yake a cikin yan uwansu sun musulunta yace fa kama rasulullah ya dubo sai manzon Allah ya miƙe yana ta addu'a fa ja'ahu jibril sai ga malaika jibril alaihi salam ya zo fa qala lahu laka ma shi ta ya muhammadu duk abin da ka roka za a baka duk abin da kaga dama in shi ita asbahat safa zahaban in ka ga dama Allah zai mai da dutsen safa din nan ya wayi gari ya zama zinari sai dai akwai hadari wala in ursila ayatan falam yusaddiqu inda zalika idan Allah ya turo mu'jiza ga dan adam domin shi Allah da ya halicci dan adam ya sa mar kwakwalwa ya baka basira da tunani wanda wannan kadai ya ishe ka jagoran da zaka gane gaskiya ka gane akwai shi ya ce ko kwakwalwar da Allah ya baka wannan kyauta ya bambanta ka da dabba bata isa ta nuna maka akwai Allah ba halittarka bata isa ta zama hujja da za ta tabbatar maka akwai Allah ba yanzu rayuwarka ta duniya kaf an rasa abin da zai zama maka hujja wanda zai tabbatar maka akwai Allah sai an yi maka wani abin mamaki kaga akwai rashin kunya saboda haka shi kuma Allah yana maganin marasa kunya duk wanda Allah ya aiko masa mu'jiza to wallahi idan yake gaskanta Allah la yu'azzibannahu malaika jibril da yake ma annabi Muhammad wallahi Allah zai musu azaba mai tsananin gaske saboda ya zama izgilanci wa in shita faturkuma ma ni a shawara ta ni a nawa shawara ka yi watsi da su kawai hatta ya tuba ta ibuhum nan gaba muna fatan akwai mai tuban su da zai tuba ka ga mu ai gari yanzu garin maka akwai kafiri ne to da ku an maida musu dutsen safa ya zama dinari daga baya wani ya kafirce to fa Allah zai kibe su Allah zai musu azaba amma malaika jibril ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shawara kuma manzo Allah ya dauka sai ka kyale su to kana rasulullahi manzo Allah yake bal yatubu taibuhum zai kyale su har dai Allah ya kawo lokacin da mai tuban su zai tuba shine Allah yake cewa kaji sun dage wajen rantsuwa wai idan aka zo musu da mu'jiza la yu'minan la yu'minunna bi hadha fi imani da ita Allah madaukaki yake kun innamal ayatu indallah kace musu mu'jizoji suna wajen Allah ba sa wajen annabawa wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ko me ya gamsar da ku akan cewa waɗannan mutane idan mu'jiza ta zo ba za su yi imani ba mutumin da hankalinsa bai sa ya yi imani ba sai mu'jiza ce za ta sa shi wa nuqallibu afidatakum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم الله يشمو مكي تجو يزكى تنسو أبصارهم دا إدانوس muna juya zukatansu da ganinsu kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi ba a karon farko to Allah zai hana su imani in mu'jiza ta tunda rashin kunya kaiwa Allah Allah zai baka mu'jizar amma sai ya juya zuciya Allah shi kare mu zai baka mu'jiza abin da kake so da sai a aiko ma tunda ya baka hankali ka nuna hankalin bai isa ya tabbatar maka akwai Allah ba kana buƙatar mu'jiza sai idan ya turo mu'jiza sai ya juya zuciyarka dan ba yake kamar lam yu'minu bihi awwal marra yanda da ba su yi imani da annabin ba haka ma in an yi mu'jizar ba za su yi imani da shi ba wa nazaruhum fi tuyanihim ya'mahu sai mu kyale su a cikin fatan su suna dimuwa ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة لا جزاء مستوكر مصد ملائكو إن شاء الله سبحانه وتعالى بما موجودة إيبا da dai Allah zai saukar musu da mala'iku wa kallamahumul mauta matattu su tashi su dinga musu magana tu'rabu alaihim kullu ummatin ba'da umma ya zama a tada mutanen da a tada waɗanda suka biyo bayan su har zuwa na yau waɗanda ba su daɗe da mutuwa ba a tada matattu gaba ɗaya su yi magana da mutanen maka su ce muhammadu gaskiya ne in ji allah subhanahu wa ta'ala a tada kaf matattu su ba da shaida wa hasharna alaihim kullu shay'in qubla Allah ce da za mu tattara dukkan wani abu da ka sani ungu ungu halittun Allah Allah ya tara kwari ya tara tsuntsaye ya tara dabbobin daji duk wata halitta Allah ya tara waɗannan halittu su ce Muhammadu gaskiya ne Allah ya ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah wallahi ba za su yi imani ba sai Allah ya ga dama wannan yana nuna maka babu iya wa'azi da ke shiryar da dan adam sai da ikon Allah kawai babu iya wa'azi da ke shirya da ɗan adam sai dai ikon Allah a ce an saukar da mala'iku ga mala'ika tana gani an kayar da matattu duka sun ba da shaidar cewa annabi gaskiya ne sannan wa hashara Allah alaihi kulla shay'in qubla duk wani abu Allah ya tattaro shi da kwari da tsuntsaye da sauransu kaf Allah ya kawo sun ba da shaidan gaskiyar manzo amma duk da haka Allah ya ce ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai dai idan Allah ya ga dama walakin aktharuhum yajhadun sai dai da yawa suna jahilta kaga wannan aya tana kamar aya da take surat Yunus aya ta 66 zuwa 67 inda Allah yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab alim wadanda Allah ya riga ya hukunta tun zamanin farko cewa kafirai to wallahi duk wa'azinka ba su shirwa wanda Allah ya riga ya hukunta cewa batacce ne dan wuta ne duk iya wa'azinka ba zai zama dan aljanna ba saboda Allah ya riga ya tara komi Allah ka kyauta karshen mu وكذلك جعلنا لكل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا Allah madaukaki ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai kadai ba duk wani annabin Allah mun saka masa maki duk wani annabin Allah yana da maki sannan duk wanda ya bi annabin Allah shi ma yana da maki idan aka ce annabi bai zauna lafiya ba to wanda ya bi annabi ya za a yi zauna lafiya duk wani annabi kaga wannan kamar kwantar da hankalin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kar ka ga kana da makiya suna buƙaƙen maganganu Allah ya ce kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa kowane annabi mun saka masa makiyi makiyan nan kuma shayatsina shedanu ne al'insi wal jinni suna nan cikin mutane suna nan cikin aljanu ba shedanu ne waɗanda akwai su a cikin mutane akwai su a cikin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'din sashin su suna ma juna ishara zukhrufal qawli wato kawataccen zance gururan na rudarwa za ka samu shedanu mutane suke tsara magana na batarwa saboda batanci ga annabin Allah kuma da sunna wannan kamar da zuwa tafsirin al-Imam Bagawi mujallal na shafi na 180 yace wa huwa qawlun mumawwahun muzayyanun bil batil la ma'ana tahtahu duk wani annabin Allah wato idan shedan yayi kokarin ya batar da annabi ya kasa to sai shedan yayi amfani da shedanunsa waɗanda ke mar aiki cikin aljanu da mutane waɗanda za su tsara wani abu wanda zai fatanci ga wannan annabi ko ga wannan malami saboda ne saboda hasken malami ko hasken annabin ya tushe amma Allah yake walau sha'a rabbuka ma fa'alu inda mahaliccinka ya ga dama ba za su yi ba fa zarhum wa ma yaftaru don haka ka kyale su da ƙaryar da suke kirkirowa wannan sun annabawa ake haka kuma ba za a bari ba har tashin kiyama duk wani malamin kwarai sai an samu hanyar fatanci gare shi wanda Allah madaukaki ya riga ya tsara kamar da yake faɗa akwai shaidanun mutane da akwai hadisai waɗanda suka tabbatar da wannan kamar misali akwai hadisin Abu Dharr Gifari yace kana dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah yake min hal ka awwasa billahi min shayatin jinn wal ins Abu Dharr ka ne ni tsarin Allah game da shedanun mutane da na aljanu kuwa fa kuntu sai nake ya Rasulullah wa hal lil insi min shayatin yanzu mutane ma akwai shedanu a cikin su kana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake na'am kwarai hum sharrun min shayatinil jinn shedanun mutane sun fi shedanun aljanni ma sharri kaga kenan akwai shedanu cikin mutane kamar yadda akwai shedanu cikin aljanni annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedanun mutane sharrin su ya fi tsanani akan sharrin shedanun aljanni hadisin yana sahih sunan nasa'i hadisin dubu biyar da ɗari biyar da bakwai amma akwai riwayoyi da yawa na hadisin misali a wata riwayar Abu Zar Gifari yace a shaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam na zo ga Annabi wa huwa fil masjid yana cikin masallaci fa jalastu sai na kama guri na zauna sai manzo Allah ya ce ya Abu Zar hal sallaita kai sallah kuwa ya zaka shigo masallaci kawai ka zauna kaga akwai tahiyatul masjid manzo Allah yakan yi nasiha hatta idan an bar sunna ba sai farilla ba manzo Allah yana zaune Abu Zar Gifari ya taho ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ya zauna manzo Allah ya masa isharar da cewa ya tashi ya sallah kala yace la ban yi sallah ba kala sai manzo Allah yake kun fa sallah don haka tashi kai sallah tunda ka shigo masallaci kala fa kuntu fa sallaitu sai na miƙe nayi sallah sallar tahiyatul masjid thumma jalastu sannan sai na zauna fa kala sai ya Abu Zarri ta'awwaz billahi min sharri shayatin al-insi wal jinni ka nemi tsarin Allah game da sharrin shedanun mutane da shedanun aljanu kada ku sun ce ya rasulullah walil insi shayatin yanzu mutane suna da shedanu kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kware kuwa akwai riwayar Abu Umama al-Bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake Abu Umama al-Bahili yake manzo Allah ya ce ya Aba Zarri ta'awwazta min shayatin al-jinni wal ins shin ka nemi tsarin Allah game da sharrin shaidanu mutane da aljanu qala ya rasulullah wa hal lil insi min shayatin shin mutane suna da shaidanu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa na'am kware kuwa mutane suna da shaidanu shi yasa ibnu kathir ya kawo a hadisan nan riwayoyin riwayoyin abin da ya auku tsakanin Abu Zar Gifari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a tafsirin wannan aya sai yake فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته hadisan in ka tattara riwayoyin suna karfafa tabbatan abin babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abu Zar Gifari lallai ana samun shedanu cikin mutane kuma ana samun shedanu cikin aljanna kamar yadda aya ta alqur'ani ta nuna saboda haka ya tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa duk wani annabi yana da makiyi daga cikin aljanu da kuma mutane ba kuma annabi ba duk wani mabiyin annabi yana da makiyi daga cikin aljanu da kuma mutane amma muhimmin abu shi ne Allah ya ce waɗannan shedanu ba haka kawai suka zauna ba suna sadarwa tsakanin su shedanin aljani da shedanin mutum suna sadarwa shi shedanin aljani zai sama shedanin mutum tunani maganar da zai saka ta na batanci ga wannan malami ko ga wannan annabin Allah to idan ya saka wannan shi kuma mutumin zai zai saka sai ya yaka sai ya ya dinga yaka ta bari ba ka misali bari ba ka misali da abin da an riga an sani marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama ya ce siyasa ta ji sallah to anan wannan kalma siyasa ta ji sallah sai aka dinga yada ta amma muhimmin abu shine akwai tambayoyi da yawa da ya kamata ka yi shin na daya malam ya faɗi maganar siyasan ta fi sallah na biyu in ya faɗa me ya hujjarsa tana yiwa yana da hujja in ya faɗa ta yi hujjar nasa ta fi naka idan na uku idan malam ba shi da hujja akan maganar da ya faɗa duk da haka ba mamaki an samu wani ya masa nasiha kuma ya nemi tuba tsakaninsa da Allah kafin ya bar duniya nan ka sani to kaga dai yaɗa maganar ma ba ta da ma'ana ba ta shi akan wannan maganar ba ta da ma'ana domin tana yiwuwa ya janye wa maganar ta kafin ya mutu tana yiwuwa ya yi tuba ga Allah kafin ya mutu lakin idan mutum yana da nufin ya fata malam baya la'akari da waɗannan tambayoyi saboda haka zai rika yaɗa maganar ne saboda ne manufarsa ita ce a hana mutane sauraron maganganun malam domin akwai fa'idar da jama'a za su samu idan ana jin maganarsa amma bari a faɗa muku sai a daɗe kar ma ku isa ga maganarsa wanda asali annabawa ake ma haka kuma har yau ana yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ba ka misali akwai hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah yake cewa hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u was-sib kaga hadisi dai ingantacce annabi ya faɗa ba shakka amma akwai maganar da za ka ji ta akwai buƙatar kuma bayaninta ba zahiri abinda maganar take bane ma'anar abinda shi annabi yake nufi wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sa min son mata da turare daga duniyan ku gaba ɗaya wato manzo Allah yake duniyan nan gaba ɗaya ba abin da nake so banda mata da turare yanzu wannan maganar akwai aibu jikinta na'am saboda kana son annabi zaka ce babu aibu su kuwa makiya annabi suka ce yawwa kun ga ashe annabi za su ma jarababbe ne wai duniyar ba abin da yake so banda mata haka shi yasa ya auri Aisha tana yar karama abin da suke yadawa a duniya don su hana kafirai na yammacin duniya sauraron maganar manzon Allah bare ma har a karbe ta tun daga maganar ta tabbata ce ma hadisi ya inganta ko bai inganta ba za ka ci a bare hadisi ya inganta hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wa tib an sa min son mata da turare a rayuwar duniya ta su magana ta gari tun da dai annabi ya faɗa ba na son kamin sharha saboda maganar tana da fuska biyu za a iya matanci da ita wannan shine abin da Allah yake nufi da cewa yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashi suna yin ishara ga sashi kawataccen zance magana ce za a kawata ta amma saboda a rudar da jama'a a hana su sauraron maganar annabin Allah za a tsara wannan har yau kafirai suna amfani da wannan hanya me Allah madaukake yake a gaba wa la tasra ilahi abidatul ladina la yu'minuna bil akhirati wa liyardahu wa liyaqtarifu وليرضعه وليقترفوا ما هم مقترفون zaka ce me yasa ake irin wannan batanci Allah madaukake ce wa litafga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah ana tsara irin wannan ne saboda waɗanda ba su yi imani akwai lahira ba zukatansu za su karkata da sun ji maganar banza akan annabin Allah ko akan maganin malamin kwarai da an ji maganar banza to makiyin annabi zai ga madalla ba mu wannan muna ku idan an ji maganar banza akan malamin sunna wanda bai yarda akwai lahira ba yana maraba da irin wannan magana saboda me ya samu damar hanyar da zai bata annabawa ko malaman sunna وليرضوه saboda su yarda da maganan yuhibbuhu wa yuriduhu wa inna ma yastajibu lidhalika man la yu'minu bil akhirah waye sai yarda da maganar batanci akan annabi sai wanda bai yarda akwai lahira ba duk mutumin da zai iya bata malami babu shakka wannan bai yarda akwai lahira ba saboda inda ya yarda akwai lahira ya yarda akan akwai ranar da za a tambaye ka Allah ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula duk abin da za a faɗa mara kyau akan annabin Allah ko akan malamin sunna ka ɗauka ka riƙe ba ka da hujja an yi shi saboda ne saboda ka yarda da wanda shi yake batanci ga malaman saboda yasa saboda haka yasa yake bata su ana bata annabawa saboda ni saboda kada ma a saurare su idan ba a saurare su ba za a ci gaba da aikin abin da ake aikatawa shi yasa Allah yake wal yaktariku ma hum muktariku saboda su samu damar ci gaba da aikata abin da suke aikatawa saboda mai hanawan ba mutumin kwarai bane idan an bata shi shikenan an yi garkuwa أفغير الله أبتغي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما يزون الله زن ما يزن حكم في غرين وهو الذي أنزل إليكم الكتاب كما الله شيء سوكر مكو دلتاتي مفصلة وانت أكي بيان ستكي دكي والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وأن أكباط اللتاتي سنسان شيء alqur'anin nan an saukar da shi ne daga wajen Allah fala takunanna min al-mumtarin karka kasance cikin masu kokonto shi kanka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana karfafa shi yana tabbatar masa game da manzancinsa hatta ahlul kitabi sun yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne وتمت كلمة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك كلمة كلمة محلكينك تارغا تاتيكا صدقا فيما قال duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa adlan kuma akwai adalci fi ma haka ma abin da Allah ya hukunta duk abin da Allah ya riga ya faɗa zai tabbata kuma abin da Allah ya hukunta zai auku la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah babu mai iya canza kalmomin Allah abin nufi idan Allah ya riga ya kaddara musulunci zai yi rinjaye idan Allah ya riga ya hukunta sunna za ta mamaye ko ina dabaran mai dabara bai hanawa Allah ya samu gani saboda haka ita duk batanci da za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah yake ce masa kai hakuri kan ba ka saurara abinda Allah ya hukunta fa sai ya tabbata duk abin duk dabarar da makiya Allah za su yi na hana manzon Allah da awarsa ta mamaye duniya kokarin su da banza ne saboda haka yasa nan suke aiko mana sharri da kutun gwila amma a kasashen su suna fama da 'ya'yansu suna nan suna musulunta kaga kenan yakin yana cin su a gida su suna suna suna harin nesa alhali kuma ya riga ba ya shigo gida Allah ya sa mu gani saboda haka fada da batanci ga manzon Allah ba shi da tasiri da zarar an ce ai annabin za ku jarababbe ne to wani annabi ne haka wanda har ma aka damu da shi sai ya fara bincike da ya bincika sai ya gano halin manzon Allah mai tausayi ne ga al'umma saboda tsananin tausayinsa yasa yake auren matan da mazajen su sun mutu don ya taimaka musu wajen riko wanda shi ne fasarar manzo Allah da cewa an sa mai sha'awar in auri mace a nan duniya saboda me saboda tsaron rauninta saboda kariya gare ta ba dan sha'awa ta zuciya ba manzon Allah ai bayan ya tsufa ne sha'awar zuciya za ta shiga gare shi wanda yake kuruciya ya auri Khadija inda yana bukatar budurwa yana aurenta saboda haka kowa ya sani batanci ba zai tushe hakken manzon Allah ba saboda haka batanci baya batar da sunnar manzon Allah duk wanda zai ce wai makamin su shine ya shirya wata dabara na aibanta malaman sunna saboda ƙarya ta yasu wallahi yana ba lokaci Allah madaukake ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati ba mai canza alkawarin Allah wa huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah masani وإن تطيع أكثر من وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرجون.
saboda haka Allah ya mana matashiya mu rika kiyayewa mu rika kiyayewa wajen ɗaukan maganar da babu hujja akwai hadari musamman magana da babu hujja akan mutanen kwarai ka dauke ta na batanci akwai hadari wa in tuti aktsara man fil ardi in kana jin mafi yawan mutanen duniya yubilluka an sabilillah za su fitar da kai su raba ka da hanyar Allah me dalili in yattabi'una illa zanna dan ba abin da suke bi face da su wa in hum illa yaqrusuna kuma ba abin da suke face shashi fadi babu hujja akai don haka duk abin da ya zama babu hujja ka guje shi sai idan ka samu hujja wanda yake katse hanzari to wannan shi bari akwai hadisin al-Imam Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa zanna fa inna zanna aqrabul hadith ku kiyaye zato zato shine mafi ƙaryan zance duk abin da zato zai kawo to kar ma kai amfani da shi duk abin da korafi zai kawo kar kai amfani da shi idan ka ji magana to yi kokari ka samu wanda ke magana ya bada hujja akai الله مدوكي يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ان ربك هو اعلم من يضل عن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ان ربك للي مهلكينك هو اعلم من يضل عن سبيله شيء يفتن وند يبكي يبرحن يسار don haka Allah shi fi sanin waye batacce waye shirye wa huwa a'lam bil muhtadin Allah shi ne mafi sanin waɗanda suke kan shirya muna roƙon Allah ya dora mu akan shirya ta kwarai ya kare mu daga kowace hanya da take kaiwa ga fata ya kara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare mu daga sharrin masu sharri nan za mu dakata mun dan kara saboda mun fara da wuri ba ai hakuri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi hudu ga watan ramadan hijira na da shekara 1436 daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2015 muna cikin suratul ma'ida za mu ci gaba daga kan aya ta 118 insha Allah kuma wannan karatu ya kunshi bayani akan muhimmancin kiran sunan Allah a lokacin yanka dabba muhimmancin kiran sunan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin yankan dabba الله مدوكتي يتي فكلوا مما ذكر اسم
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الله مدوكتي يتي سيكوتي daga abin da aka kira sunan Allah a kansa ku ci daga abin da aka kira sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance masu imani ne da ayoyinsa idan ka lura da wannan aya ta zo da lafazi mai tsanantawa akwai ma'ana na tsanantawa a cikin wannan aya game da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala idan aka kira sunan Allah wajen yanka dabba to musulmi ya ce shi ne abin da Allah madaukaki yake faɗa domin umarni fakulu mimma zukira ismullahi alaihi ko musulmai ku ci daga abin da aka kira sunan Allah a kansa bai tsaya haka ba sai da yake mana in kuntum bi ayatihi mu'mini in dai ku musulman kun kasance masu imani ne da ayoyin Allah madaukaki shi kaga dai da zaran an kira sunan Allah aka yanka dabba to idan ka ki cin wannan nama akwai bukatar ka shirya amsa da zaka ba mu Allah a ranar kiyama akwai bukata na'am ana samun dalilai amma ka yi kokari ka samu hujjojin masu karfi saboda Allah ya alakanta shin dabban da aka kira sunansa a kanta lokacin yanka ta ya alakanta da imani ya saka imani a matsayin sharafin cin dabban da aka kira sunansa fakulu hada amrun min Allah ta'ala ku ci daga mimma zukira ismullahi alai abinda aka kira sunan Allah a kansa kaga Allah ya mana umarni mu ci dabban da aka kira sunan Allah a kai to amma bai sai haka ba sai da ya sharhi in kuntu bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance masu imani ne game da ayoyin Allah subhanahu wata'ala wato wannan yana da dalili sababi akwai hadisai da suka inganta daga Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda yana sunan Nasa'i hadisin yana sahihu sunan Nasa'i hadisin 4437 al-imamu tirmidhi shi ma ya ruwaito wannan hadisin na Abdullah bin Abbas yana cewa nazalat bi sababi unasin atawu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane ne suka zo ga annabi domin da jin yanda ayan take umarni ka san akwai wani dalili da yasa Allah ya faɗi wannan magana wato abin da ya faru Abdullah bin Abbas yake wasu mutane sun zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya yake ja'at yahudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa ne suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku kazo suka ce kai muhammadu mun kuma muna ganin akwai kuskure menene kuskuren na akulu mimma qatalna abinda muka kashe muna ci da kanmu wala na akulu mimma qatala Allah amma abinda Allah ya kashe kuma san da mu ba za mu ci ba wato kaga sun ce fa shubha ne ga musulmi misali idan ka tarar da mushe wa ya kashe wannan mushen Allah ne don haka mushe yankan Allah ne idan ko ka kama rago da kanka ka sa maruka yankan ka ne ba na Allah ba abinda Yahudawa suke cewa to ya za a yi ka ci yankan mutum ka ki cin yankan Allah domin yankan mutum shine wanda ya sa wuka ya dadura ya kashe dabba amma idan ka tarar da mushe Allah shi ya kashe abinsa tunda Allah ne ya kashe da kisan Allah da kisan mutum wanne ya fi tsarki kaga suna dama da shubuha ake rikitar da hankalin mara basira da shubuha ake rikitar da hankalin mara basira dalilin saukar da waɗannan ayoyi kenan da suke magana akan hukuncin yanka kafin a ci dabba saboda haka yasa Allah madaukaki ya alakanta cin naman da aka kira sunan Allah kafin a yanka da imani idan kuna imani da Allah subhanahu wa ta'ala sai ku gaskanta maganar Allah ba maganar Yahudu ba kuma wannan ayar ba ta ma tsaya akan maganar yanka ba domin idan ka lura kamar yadda al-Imam Afa ibn Abi Rabah wani tabi'i yake cewa umarnin da ya zo cikin ayar nan ya kunshi duka wani abin da za a ci domin Allah madaukake ce fakulu mimma zukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatin mu'minin yana cewa الآية أمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم duk abin da ya zama zaka ci to yi kokari ka kira sunan Allah a kansa duk abin da zaka ci kuma ba ma ci ba ko da shirya shi ne ko da shirya abinci ne akwai bukatar ya zama an kira sunan Allah to nan akwai kuskure da yake faruwa da dama muna da wannan kuskure abinda Allah madaukake ya faɗa a nan shi ne an kira sunan Allah akan dabba kafin a yanka zukira ismullahi alai an kira sunan Allah akan dabba kafin a yanka to shin kiran sunan Allah shine basmala la akwai bambanci tsakanin at-tasmiya da al-basmala at-tasmiya shine an kira sunan Allah amma idan aka ce al-basmala fa shine bismillahir rahmanir rahim wannan sunansa daban ne saboda haka idan ana maganar zukira ismullah duk inda ka ji an ce zukira ismullah to ana nufin at-tasmiya ne ba al-basmala ba sannan babu shakka don kamar yanda ibnu hajar al-makki yana da littafin da yayi sharhin al-azkar na al-imam an-nawawi kitab al-azkar na al-imam an-nawawi akwai sharhin da ibnu hajar yayi wanda yake kira al-futuhatur rabbaniyya yana juzi na farko shafin 269 yace akwai bambanci tsakanin basmala da at-tasmiya al-basmala bismillahir rahmanir rahim amma at-tasmiya shine a ce bismillah kaga an kira sunan Allah yace al-basmala tu ibaratun an qawlika bismillahir rahmanir rahim idan aka ce basmala abinda ake nufi shine ka ce bismillahir rahmanir rahim bi khilafi tasmiya amma idan aka ce kiran sunan Allah ba ba basmala ba فإنها عبارة عن ذكر الله بأي لفظ كان kiran sunan Allah shi ake nufi da at-tasmiya kuma ba shar'i bane ya zama ma an yi amfani da Allah din kowane suna na Allah subhanahu wataala ka yi amfani da shi ana kiransa at-tasmiya haka ibn hajar al-asqalani ya faɗa a sharhin sa na sahih al-bukhari fathul bayan mujallad na karshe shafi na 521 yana cewa al-muradu bi tasmiya ala ta'am misali kafin ka ci abinci ka kira sunan Allah ne ake nufi zaka ce bismillahir rahmanir rahim la wannan albasma na kai idan aka ce kai at-tasmiya ka kira sunan Allah kafin ka ci abinci qawlu bismillah fi bidayil akli lokacin da zaka fara cin abinci sai ka ce bismillah kaga kenan da yawa muna kuskure idan Allah yana magana a kira sunansa a kan wani abu sai mu ɗauka cewa Allah yana nufin a yi bismillah la albasmala za ka yi shi ne tun daga bismillahi har zuwa arrahmani arrahim amma a tasmiya ba ka ce bismillah shine a tasmiya kira sunan Allah saboda haka zaka samu mutane da yawa lokacin da za su yanka dabba sukan ce bismillahir rahmanir rahim ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin basmala suka yi ba a tasmiya ba abinda Allah yake ku kira sunan Allah lokacin yanka dabba kuma duk da cewa da tasmiya da albasmala suna da alaka domin idan ka ce bismillah shine a tasmiya idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kaga ta kara gaba ne ya zama kenan kamar tushen su guda ne da batsala da attasmiya to amma abinda sunna ka karanta da mu shine ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da kai wannan shine gwanin ga Allah tabaraka wataala abinda sunna ta nuna mana shi basmala ya tabbata sunna ne a wuri biyu na daya shine lokacin rubuta wasiƙa wanda ya tabbata a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin sahihul bukhari yana babu wahayi hadisi na bakwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙu ya aika ma sarakunan duniya akwai wasiƙar da aika ma herakul herakul shi da sarkin rum a wannan zamani wasiƙar da aka kai ma sarkin rum fa dafa'ahu ila herakul fa qara'ahu sarkin rom ya buɗe wasiƙa ya karanta fa idza fi abin da ya taras a cikin wasiƙa abin da manzo Allah ya rubuta marshi bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hiraqal azim rum salamun ala man ittaba al huda wannan wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sarkin rom bismillahir rahmanir rahim kaga basmala akai cikakkiya lokacin rubuta wasiƙa wanda ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi takarda zai yi wasiƙa zai yi sako zuwa ga wani to yana farawa da basmala kuma ba shi kadai bane malamai suna cewa annabawan Allah su haka suke yi domin yanda ya zo a tarihin annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya rubuta takarda ya aika ma malikatu saba'i sarauniyar saba'i lokacin da ya aika mata takarda yana kiranta zuwa ga addinin musulunci kamar da alqur'ani ya yi bayani a suratul namli aya ta 29 zuwa 30 a lokacin da aka kai mata wasiƙa qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim lalle an jefa min wata wasiƙa wata takarda mai daraja me yasa take da daraja saboda yadda wasiƙar ta fara wannan dalili yasa malamai suke cewa ashe sunan Allah yana dauke da yana dauke da karama wanda koda kafiri ne ya sani sai dai ya ki gaskantawa ya ki furtawa ya ki ikirari da shi amma hatta kafiri in ya dubi sunan Allah ya san akwai albarka tare da shi saboda ita wannan sarauniya ta ce wasikar da Annabi Sulaiman ya aika mata wasikar tana da karama abinda wasikar ta kunsa innahu min Sulaiman wasikar daga Sulaiman ne wa innahu kuma abinda wasikar ta fara da shi bismillahir rahmanir rahim sannan abin da wasiƙa ta kunsa Allah ta'alu alayya wa asuni muslimi saboda annabawan Allah ba sa dogon magana iyakar wasiƙar Annabi Sulaiman zuwa ga sarauniyar Saba'i kenan Allah ta'alu alayya wa asuni muslimi amma kaga kamar zamanin yanzu sai ka cika fuska guda biyar ko shida saboda za a ka masarki ne wasiƙa ko la annabawa ba sa magana mai yawa takaitacciyar magana idan ta samar da ma'ana bukata ta biya Allah ta'alu alayya kar ku yadda ku nuna daukaka a kaina inji Annabi Suleiman wa atuni musulmi ku zo gare ni kawai duk kun musulunta wannan shine sako na gare ku idan suna ta baba kuma to sai su yi gardama ko wannan shine wasikar annabi Sulaiman don haka in ka dubi tsarin wasikar annabi Sulaiman sai ya dace da tsarin wasikar annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سكاكا كتكما سنة إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان kamar yadda manzo Allah yake min Muhammadin Abdullahi wa rasuli kaga dukkan su tsarin wasiƙa su sai ta zama guda wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda wasiƙa ta kunsa farko basmala karshe abinda wato Annabi Sulaiman yake bukata su aikata babu shakka malamai sun tabbatar da cewa basmala sunna ce ta annabawa a lokacin rubuta wasiƙa ba ma wasiƙa ba duk abin da ya shafi takarda in dai zaka rubuta to akwai buƙatar ka sa basmala wasiƙa ce lacca za ka rubuta ko ko a takarda littafi ka rubuta akwai buƙatar ka sa basmala a farkonta malamai suna cewa ko da wannan takarda kafiri ne zai karba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma kafiri ne takarda annabi Sulaiman ya aika mai ita wannan mata lokacin mutum musulunta ba amma dukkan su an sa basmala a ciki saboda girmama wasiƙar da kuma neman albarkan sunan Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da ake aikawa saboda ka akwai bukatar ya zama duk sa'ilin da mutum zai wasiƙa zai rubuta littafi zai yi wata takarda muhadara ko wani abu ya zama farko ya rubuta basmala basmalan nan cikakkiya wannan shine sunnar annabawan Allah to kaga wannan ya tabbata ana yin basmala na biyu shine a sallah bismillahir rahmanir rahim shine basmala wuri na biyu da ake yin ta shine a cikin sallah kamar yadda malamai suka yi magana duk da cewa akwai muhawara ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallad 22 shafin 352 yace qawlu jumhuril ulama fil basmala galibin malaman sunna abin da suke faɗa dangane da basmala annaha ayatun min alquran mufrada cewa ita basmala aya ce da ta zo cikin alqur'ani a suratul naml a suratul naml وليست من الصورة akasarin malamai suna cewa basmala ba ta cikin wata sura wato ba ta cikin ainihin ka'ida na rubuta ta a farkon sura yace wa annahu yuqra biha fi salati sirran amma yana da kyau a karanta a sallah in za a karanta basmala a sallah kuma a yi ta a sirrance fala takhruj min alquran wa tuhjar wa la tushabbah bil quran al maqsud fayulham domin idan an bayyana basmala to an kamanta basmalan da ainihin sauran ayoyi da alkur'ani idan an sirranta basmala to an saka basmala a gurin ne saboda albarka da kuma koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda raba tsakanin sura da sura ko ko saboda fara karatu wata sura وإنما فيه الأمر بالاستعاذة وهذا قرآن وفاتحة سبع آيات بالاتفاق duk da cewa akwai malaman da suke ganin basmala aya ce a farkon suratul fatiha kuma akwai hadisin manzon Allah a kai amma shi ibn taymiya yana cewa galibin malaman sunna sun ce basmala ta zo ne kawai a suratul nam illa iyaka